الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا جمعة عشرين دا بير قوة rabi'un al'akhir jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da sha nawa ga watan? sha bakwai ga watan goma shekara ta 2025 miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a usulul fiƙihi a wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul wallafar babban malami shaikhu abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na 24 cikin karatuttuka da muke yi a wannan littafi to satin da ya gabata mun kwana a baiti na 148 a yau za mu tashi a farkon baiti na 149 da mala yake cewa mas'alatun فرض الكفايات على الكل بني أو مبهم البعض أو المعين للجل أول إذ العقاب لتركه عم كذا الإيجاب تيمم الصحيح للجنازة لفقد ما عليه ذو مجازه فمن يرى على الجميع أولا أجازه وغيره يقول لا والشيخ عبد الله رحمه الله تعالى yace ga wata mas'ala hawa yau wadda take da alaƙa da al'amru idan ba a manta ba muna cikin bayani akan mas'aloli wato na umarni a shari'a don shari'a ta yi umarni da abu to yaya za a fuskance shi daga cikin waɗannan matsalolin akwai abin da ake kira da alfardul abin nan alfurudul kifa'iyya wanda aka fi sani da alfardul kifa'iyyu a abin da yake an wajabta shi amma ba ga kowa ba abin nufi ba wai ana neman kowa ya zo da wannan abin ba saɓanin sauran alfurudul ainiya alfurudul ainiya kaga ana buƙatar duk wani mukallafi ba a ɗauke masa ba dole sai ya zo da su to amma su abin nan alfardul kifa'i shi ba haka ba ne dole ne a yi amma kuma ba kowa ba idan aka samu cikin mukallafai wasu sun tsaye da wannan abin shi kenan eh shi kenan ba a ce dole dole sai kowa ya yi ba to shi ne za a yi magana a kansa da kuma saɓanin malamai a ƙarƙashinsa shi ne a shehu abdullahi ya ce fardul kifayati wato abin da yake na farilla alkifayati jam'u kifaya wato farilla ce amma wasu suna iya ɗauke ma wasu aka samu wasu daga cikin mukallafai sun aikata to sauran ba sai sun aikata ba kaga waɗancan da suka yi sun isan ma waɗannan da ba su yi ba kenan to shine ma'anar kifaya din isuwa ko ɗaukewa ko wadatarwa to saɓanin da aka yi shin nauyin wannan farlancin boni an gina shi ne alal kulli akan dukkanin mukallafai mana duk wani mukallafi shin wannan farlancin ya shafe shi to wannan shine alqaulul awwal wasu malamai suka ce eh misali a gari kamar yadda malamai suke bada misali dole ne a samu wanda yake ya iya rabon gado a ilmance kuma a aikace ko kuma gogagge a ilimin nahau ko sarfu ko balaga ko ulumul qur'an wannan dole ne a gari ko a ƙasa ko a yanki duk inda dai musulmai suke rayuwa to dole ne a samu wannan to shin yanzu wannan wajabcin yara ta ne akan duk wani mukallafi musulmi wasu malamai suka ce eh an ɗora wa kowa eh wannan fallancin yana kan kowa saboda haka amma in wasu suka yi kuma to kuma fallancin ya faɗi amma dai ibtida'an to farillar tana kan kowa abinda wasu malamai suka faɗa kenan wanda su suka fi yawa daga cikin malamai aw mubhamil ba'd wasu kuma suka ce a'a wannan wajabcin yara taye ne ga sashin mukallafai waɗanda ba ayyanannu ba ma'ana ba a san su ba misali sai a kalli tunda ko cikin masu neman ilimin nahawu da neman ilimin tasrifi ko balaga ko ilimin wato ainihin rabon gado to za ka ga wasu sun ɗara wasu fahimta yadda wani yake fahimtar nahau wani ba haka yake fahimtarsa ba an gane ba haka yake fahimtarsa ba yadda wani yake fahimtar matsalolin rabon gado wani ba haka yake fahimtarsa ba haka sauran ulumu to sai suka ce wajabcin yara ta yi ne akan wasu amma kuma wasu ɗin nan dai ba a san su ba ma'ana ba a ayyana su ba shari'a ba ta ce da wani da wani da wani dole su kadai ne za su san ilimin kaza ba to a haka sai suka ce idan wani ko da mutum ɗaya ne ya goge a ilimin nahau to shikenan kuma wannan farlancin ya faɗi bambancin su da wancan malaman na farko su waɗancan malaman farko idan har aka zauna ba wanda ya san na hau aka mutu aka koma ga Allah to duk wani mukallafi za a yi masa azaba na barin wannan farilla din su waɗancan da suka ce wajabcin yara ta yi akan dukkanin mukallafai su kuma waɗanda da suka ce a yara ta yi ne ga sashen wasu daga cikin mukallafai amma ba ayyanannu ba ma'ana shari'a ba ta ba ta ayyana su ba shi ne mubham ɗin abinda aka ɓoye to in an je lahira aka koma ga Allah iya su za a azaba tun da shi Allah ya san su ko ba eh sauran ba sai an musu azaba ba to shi ne bambancin su da waɗancan malaman zance na uku awil muayyani ko kuma an ayyana shi Allah ya ayyana shi amma dai mu ba mu sani ba a cikin ilimin Allah da kuma ƙaddararsa akwai waɗanda ya wajabta su tashi tsaye su san wannan fardu aini a fardul kifaya ɗin duk da mu ba mu sani ba sau da haka ya je lahira shi Allah zai wa azaba na ba ta gane wannan su ne zantuka guda uku da aka samu a wurin malamai dangane da shi alfardul kifa'i shin wajabcin yana kan dukkanin mukallafai ko ko yana kan wasu sashe ne cikin mukallafan ba duka ba ko ko a'a yana kan wasu ayyanannun mutane ne kawai misali a ce waɗanda suke cikin harkar ilimi misali wanda yake son yana wa'azi yana tafsiri yana ba da fatawa da sauransu an gane to wala Allah kila ire-irensu ake nufi su kaga dole ne su san nahau su san tasirifi su san balaga su san ilimin rabon gado to wala Allah su ɗin ne amma dai tun da Allah bai ayyana su ba to ba za mu ce ɗin kuma lalle-lalle su ɗin dai ba ne to shi ne malin ya ce a baiti na gaba sai ce wato awwalun ƙauli na farko liljulli an jingina shi ga mafi yawan malamai su ne waɗanda suka ce nauyin yana kan dukkanin mukallafai me dalilin ku suka ce izil iqabu li tarkihi amma al iqabu saboda in an je lahira li tarkihi kuma ba a zo da wannan fardul kifaya din ba to uquba za ta game dukkanin mukallafai din wannan daga cikin dalilansu eh misali a garin na a ce gaba ɗaya har an koma ga Allah ba masanin nahau ba masanin tasrifi ba masanin balaga ba masanin wato usulul fiqihi to duk wanda yake mukallafi a garin nan sai an masa azaba wannan yana daga cikin dalilinsu suka ce to tunda kaga azaba ta game sai suka ce kazal ijabu to kenan wajabcin shi ma ya gani don ba a wa mutum azaba sai lokacin da ya bar wajibi ko kuma aikata abin da aka hana ta wani ya daga cikin dalilin su aljumhuru din yana daga cikin dalilin su an gane wannan? to wannan shi ne kamar a ce ga mutum ya fada gulbi misali ko sannan kuma ga mutane bakin ruwa to duk wanda yake ya iya iyo a fatawan waɗancan malaman farko duk wanda yake ya iya iyo to wajibi ne ya shiga ruwan nan ya ya kubuto da shi in sun ka bari ya mutu to su suka kashi hukunci ya hauka su gaba daya eh amma a wurin waɗannan malamai suka ce a ba haka ba ne tunda ai akwai wanda kila ya iya iyon amma ba lalle ba ne kuma ya iya ɗauko wanda ya halaka a cikin ruwa ko ba haka ba mai yiwa ma in ya ce wajen ɗaukowa ma shi ma a rasa shi saboda bai saba ba sai suka ce a nan dai dole wanda ya iyawa ya gogewa kuma ya saba to shi ne za a ce lalle-lalle ya gaggauta shiga ruwa ya tsamo shi yawwa in kuma bai yi bai halaka to sai a ce hukunci ya hau kansa kaga za a dora mai kenan hukuncin kisa to sai suka ba da misali wancan duka mun faɗa ne don ku fahimci matsala ɗin to amma ga misalin da suka kawo a ɓangaren wato furu'a shine tayammumu sahihi lil janaza li faqdi ma alaihi zu majaza to a can cikin karatun ba a fiqihu mun yi bayani dangane da abin da ya shafi taimama akan mutane guda uku tun na farko shine matafi da marar lafiya waɗanda ba sa iya amfani da ruwa ko kuma shi matafi bai samu daman ya yi amfani da ruwa ba sai aka ce za su iya taimama kuma su yi sallah kowace irin sallah za su iya yin farilla farillan na ya shafi hatta juma'a an gane hatta sallan janaza hatta na filfilu sannan akwai as-sahihu al-hadiru akwai wanda yake lafiyar salau kuma yana zaune gida shi aka ce an yadda in an samu dalilin yin taimama ya yi taimama ga farillai waɗanda suke mu'ayyanai kamar hamsu salawat zai iya taimama a kansu amma ba a yadda ya taimama akan juma'a ba ba a yadda ya taimama akan janaza ba sai lokacin da ta zama wajibi a kansa to shi a sahihu dinnan shine wancan wani kauli ne dama eh duk da karatunmu na al-muqaddimatul iziya ba mu ambaci ɗayan kaulin ba eh to wannan kauli na cewa ai ita sallan janaza sai in ta zama fardu ainin a kansa sannan ne zai yi taimama to ɗaya daga cikin maganganu guda biyu da aka yi akwai waɗanda suka ce a'a ko ba ta zama fardu ainin a kansa ba inda ya rasa ruwa ita janaza ɗin kenan zai iya yin taimama zai iya taimama ya yi ta eh illa dai ƙaulin bai yi shuhura ba a mazhaba alƙaulul mashhur shine wancan ɗin wanda muka karanta a cikin al'iziya ɗin to shi ne ya ce tayammumu sahihi yin taimama ga sahihi tunda an faɗi inda an ka yadda ya taimama ko su ne salloli na farillai amma abin da ya shafi sallan juma'a tunda tana da badali shine azhar abin da ya shafi sallan janaza da kuma abin da ya shafi annawafil istiqlalan to su ba zai yi taimama ya yi nafila ba yauwa sai dai in wani dalili ya sashe ya taimama din ya yi farilla daga baya kuma yana son ya biyo da nafila to wannan ya inganta amma ya yi taimama don ɗai ita nafila to ba a yadda ba wannan as-sahihul hadiru kenan to shine yace yin taimaman lafiyayye mazauni gida lil janazati domin ya bada sallan janaza lifaƙdi ma ai lifaƙdi ma'in an shafi hamza saboda wazani lifaƙdi ma ai lifaƙdi ma'in saboda rashin ruwa tunda dama ana taimama don daga cikin dalilan taimama shine rasa ruwa ko to shine yace alaihi wancan asali da muka kawo na sabanin malamai akan fardul kifaya to juma jaza wato ba abuci zartuwa ne akan wannan saɓanin wasu suka tafi cewa zai iya yi wasu kuma suka ce a'a ba zai yi ba yauwa zai iya taimama ya jagoranci ba da sallan janaza a wasu kuma suka ce ba zai yi ba an gane su malamai na farko waɗanda suka ce a fardul kifayati buni alal kulli to su sai suka ce yana iya yayi taimama an gane yawwa ko da ko a lokacin akwai wanda zai iya bada sallan ba shi ba an gane yawwa ko da biya ma zai yi to zai iya taimama sai ya sallaci wannan gawa din to shine faman yara alal jami'i awwalan duk wanda yake da fahimtar cewa shi fardu kifaya domin ita sallar janaza zance wanda yake mashhuri a mazhaba wanda mun faɗa a karatun iziya cewa fardu kifaya ce idan an samu musulmi ya rasu sai wasu suka tsayu suka yi masa sallar janaza shi ba za a ce duk gari ko duk unguwa ba ko duk ƙasa sai sun taru akan wannan gawa sun mata sallah waɗancan mutum biyar goma ashirin talatin da suka yi masa sallah to shi kenan ya wadatar to su malaman da suka ce wannan wajabcin nauyinsa yana kan kowa kamin a yi sallah ɗin tunda da za a bar gawan a ƙimata sallah a wurinsu to kowa yana da zunubi na barin wata farilla wadda take kifa'iya an gane su abinda suka faɗa kenan me dalilin su suka ce a lokacin aishi ma sallan farilla ce a kansa na ba an gane yawwa kamin a yi ta farilla ce a kansa dama abin da yasa suka yi waccan magana domin ba su yadda a yi taimama a sallaci na fila ba to shi yasa suka ce a'a sai in ta zamo fardu aini a kansa to sai suka ce tunda an ce yanzu wajabcin ya game dukkanin mukallafai kuma lokacin shi mukallafi ne to kaga a lokacin kenan sallar farilla ce a kansa don ya yi taimama ya yi ta ba laifi yayi ba bai laifi ba to shi ne a jazahu ya halatta masa wa gairuhu waninsa kuma wanda ya ce a'a wajabcin nan ba akan kowa ba ne akan wata ɗa'ifa ce daga cikin mukallafai wanda shi ne ƙauli na biyu da an ka kawo daga cikin zartukan malaman usulul fiƙihi to shi ne ya ƙulu la ya ce a'a ba zai yi taimaman nan ba yami ya sallaci sallan janaza ko yauwa ba yadda ba su kuma suka ce saboda lokacin ai ba ta zama wajibi a kansa ba an gane tunda nauyin ba yana kan dukkanin mukallafai ba ne a ya shafi wasu ne wasu ɗin nan kuma ba ayyanannu ba ne saboda haka yanzu shi babu dalili da za a ce sallan farilla ce a kansa suka ce to ba zai sallaci ita wannan me wannan gawar ba da taimama wancan kauli na farko shine duk da mazahaba ba ta bai yi shuhura a mazahaba ba to amma kuma shine ya fi ƙarfi shi ya fi ƙarfi a wurin malamai shine zance mafi ƙarfi yawwa cewa ko da mutum lafiyar salau sallah ta janaza zai iya mata taimama babu komai zai iya yi ba laifi ya yi ba to sai mas'alatun mas'ala ta gaba shine amrun bi wahidin minal ashiya'i lil kulli aw lil fardi zuqtida'i ka kiswatin aw it ka kiswati naw itqi aw it'ami fi qisali kafaratina fil halifi to wannan ita ma wata mas'ala ce cewa don shari'a ta yi umarni ta yi umarni da wani abu kwaya ɗaya amma kuma sai ta ambaci abubuwa da yawa amma kuma ɗayan kawai ake bukatan ka yi ba wai duka ba kila aka ambaci abu biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shidda ko bakwai amma ba duka ake neman ka ka aikata su ba aikaci a'a ana buƙatar ka yi ɗaya daga ciki ta yadda da za ka aikata ɗayan da shi kenan sauran ba sai kayi ba to sai malamai suka yi wani saɓani cewa yanzu da aka umarce shi ya yi abu ƙwaya ɗaya aka ambaci abubuwa da yawa to kamin ya yi shin umarnin nan ya shafi dukkanin abubuwan nan ko ko ya taƙaita ne ga ƙwara ɗaya eh za a ce kawai umarnin nan ya taƙaita ne iya abu ɗaya ko ko duka hikimar saɓanin shi ne da bai yi abin ba bai yi ko ɗaya daga cikinsu ba sai ya ƙi ya saɓa shin a lahira za a yi mai zunubin ɗaya daga cikinsu ne ko ko zunubin dukansu za a yi masa to waɗanda suka ce za a yi mai zunubin duka sai suka ce to kaga umarnin kenan ya shafi kowanne daga ciki waɗanda kuma suka ce a a za a kama shi da zunubin ɗaya daga cikin abubuwan ba wai dukansu ba to sai suka ce to kenan kaga umarnin yana huku yana yara ta yi ne ga ɗayan sauran da ya ambace shi ne don a ba shi zaɓi a sassauta masa mai yiwa kila na ɗaya shi ya fi sauƙi gare shi mai yiwa watakila na biyu ya fi sauƙi gare shi mai yiwa kila na uku ya fi sauƙi gare shi to shi ne amurin bi wahidin umarni da wani abu ƙwaya ɗaya min al'ashiya'i daga cikin abubuwa da yawa da aka ambata to shi ne zukuti da'i lilkulli wasu malamai suka ce yana hukunta dukkanin abubuwan nan da aka ambata an gane? ma'ana kenan in bai ba to abubuwan nan in sun kai ɗari to sai an kama shi da zunubin su gaba ɗaya zukti da izance na biyu aulil fardi suka ce a'a umarnin yana hukunta ɗaya ne kawai in bai yi gaba ɗaya ba to ranar tashin kiyama laihin ɗaya za a yi masa an gane sauran abubuwan ba za a kama shi da laihinsu ba to ya misali sai ma ce ka kiswatin au itikin au iti'ami au iti'amin fi khisali kafaratina fil halifi kamar abin da ya shafi kafarar rantsuwa dan mutum yayi rantsuwa sai yayi alhinsu abin da malaman fiqh suke kira hinsi hinsi shi ne abin da kan rantse zaka yi sai ka saba baka yi ba to wannan shine sai aka ce kai kafara to da aka zo kafara din ba ambaci abu kwaya ɗaya ba karin farko sai aka jero abubuwa guda uku fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga abubuwa guda uku aka kawo da ba ta gadi abu na farko ciyar da miskini goma sai aka ce ko kuma yi musu sutura kaga ciyarwa daban yin sutura daban aka ce ko 'yan tabawa kaga abubuwa ne guda nawa amma kuma abu ɗaya ake bukata ba wai ana nufin ya ciyar ya yi sutura ya 'yan tabawa ba ɗaya ake bukata in ciyarwa ya miskini goma shi kenan in kuma yi musu sutura ya kuma shi kenan in kuma bawa ya 'yanta shi kenan ɗaya zai yi na ba ta gane to su malaman da suka ce wato umarnin ya shafi abubuwan gaba ɗaya duka ya shafi ciyarwa ya shafi sutura ya shafi kuma 'yan tabawa sai suka ce to sai ya ƙin ko ɗaya daga cikinsu to ranar tashin ƙiyama za a mai azaban duka za a mai azaban barin ciyarwa ce da miskini goma za a mai azaban barin suturci miskini goma za a yi azaban ƙin ‘yan tabawa wasu kuma suka ce a ba haka ba ne in beye ba aka je lahira to azabar ɗaya daga ciki za a yi masa ko dai a yi masa azaban ciyar da miskini goma ko dai a yi mai azaban yi musu sutura ko a yi mai azaban ‘yan tabawa da beye ba amma ba a ce duk za a yi masa azabar su gaba ɗaya ba to shine fa'idar saɓanin to shi ne kamar suturcewa ga miskini goma ko ‘yan tabawa ko ciyarwa fi hisali kafaratina e, a cikin wato ɗabi'u na kafara da aka ambata ko kuma nau'ukan kafara da aka ambata filhalifi idan mutum ya yi rantsuwa shi ba zai yi abu ba ko sai ya yi abu kuma ya zo ya yi hinsi to fa'idatul khulfi me fa'idar saɓanin nan don wasu malamai sun ce to ai wannan saɓanin ma bai da wani amfani ba ya da wata fa'ida wasu suka ce a'a akwai fa'ida akwai inda fa'idar za ta bayyana shi ne sa ta zaharu lana fa'idar za ta bayyana gare mu fil abdi gabawa in amma lokacin da ya yi limanci a fiƙihu na malikiya ba a naɗa bawa limamin ratibi ga sallan farilla amma a nafila za a iya naɗa shi amma sallan farilla to ba zai limanci ba to sai ba wasu sallah gashi kuma shi bawa ne shin to saɓanin da aka yi su sallarsa ta yi ko ba ta yi ba su ma muke da shi tashi ta yi a to ba ya ba wa man yusafiru da kuma wanda yake matafi shi ma matafi an faɗa ba zai jagoranci sallan juma'a ba kamar yadda bawa an hana ya jagoranci sallan juma'a ko? to sai suka zo suka bi shi suka bi bawa ko kuma suka bi matafi wanda su kuma an ce ba sa jagoranta sallar juma'a to sai malamai suka yi saɓani waɗanda suka ce umarnin ya shafi kowanne daga ciki mana shi bawan an neme shi ya yi juma'a kuma an neme shi ya yi azahar haka shi ma matafi an neme shi ya yi juma'a kuma an neme shi ya yi azahar kuma kowace a matsayin farilla sai suka ce tunan in sun bi shi sallah sallar ta inganta sallar su ta inganta saboda a lokacin shi farilla ta gare shi shi bawan ba na fila ba ce an gane? yawwa tun da abu biyu aka neme shi yanzu da ya ƙi yin kowace daga ciki to kaga ya yi zunubi eh bawa ya ƙi yin jima'a ya ƙi yin azahar matafi ya ƙi yin jima'a ya ƙi yin azahar to sunansa mai laifi sai suka ce to za a yi masa azaba a gane? to shine fi juma'atin to ibnul qasimi eh abdurrahman ibnul qasim ɗaya daga cikin almajirai na al'imamu malik yamna'uhu shi ya hana ingancin sihataha wato ingantar wannan juma'a ga su mamun waɗanda suka bi bawa ko kuma suka bi matafi to shi abdurrahman ibnul qasim ya ce sallar su bata inganta ba eh shine tantami li itimami wanda tana jinginuwa ne ga ma'abuci koyi da shi bawon ko kuma shi matafin ya ce saboda haka bata inganta ba kaga kenan sai sun sake azahar yawwa saboda ita matsalar juma'a ba a yin ta kuma a ce a sake yin wata juma'a inda an ka riga aka yi ta ba akan daidai ba to sai dai a ce a yi azahar shine matsala to yanzu za su je su koma su yi azahar a lokacin da suka bi bawa ko kuma suka bi matafi a wurin shi ibn al-qasim ya ce saboda ai zaɓin da aka ba matafi na koyayi juma'a koyayi azhar a gane to ba an ba shi zaɓin ya yi juma'a ba ne a matsayin tana farilla gare shi an gane zaɓi ne na istihbabi an gane ko na halacci cewa ko kana matafi ka iya kai jima'a kuma kana iya kai mi suka ce shi yasa in bai yi jima'ar ba sai a ce yayi azhar to yanzu can da bai yi jima'a ba sai a ce yayi lahi to shine hujjar ibn al-qasim yace kenan kaga da aka ce yayi jima'a ko azhar to ba shi dama ya jima'a din ba an ba shi dama ba ne a matsayin dole-dole sai ya zo da ita an gani? to haka shi ma shi ma bawan haka ne ko ba haka ba yana iya ya yi jima'a yana iya ya yi azahar to shi ma ce wadda aka yi yana iya ya yi jima'a din ai ba an neme shi da ita ba ne ya zo lallai ala tilas yana da damar ya yi ta yana da damar kuma ya yi mi ya zahar ɗinsa in kuma ya zahar ɗinsa kuma ba za a ce to sai an kama shi da zunubin barin mi barin jima'a ba to sai ibn qasim ya ce kenan kaga neman su da aka yi da sallan jima'a ba nema ne na farilla ba yawwa to tunda ba nema ne na farilla ba su kuma waɗancan sauran mamu su kuma jima'a farilla ce gare su to sai zan sun saba ka'ida wadda ita malikiya take tafiya a kanta mai farilla baya bin mai nafila shi yanzu an ba shi hukuncin shi ba wannan an ba shi hukunci da shi matafi lokacin da yake jagoranta sallan juma'a a matsayin nafila yake su kuma suna farilla da haka sallar su ba ta yi ba to amma abokinsa ya saba masa eh abokinsa ya saba masa shine li ashhaba as-sihhatu qala to al-imam al-imamu ashhabu wanda abokin karatun shi ibn al-qasim ne yace as-sihhatu qala shi yace ya sallata inganta ya inganta bawa ya bada juma'a abin shi ko a naɗa shi limamin ratibi duk ya inganta in kun bi shi sallar ku ta yi haka shi ma matafi ya inganta yami ya ba da jama'a kun yi bakon wani malami to za ku iya ba shi dama yawwa a fatawan shi al'imamu ashabu dama suna da yawan samun saɓani da shi da ibn al-qasim kusan a makaranta al'imamu malik ɗalibansa to babu waɗanda suka fi yawan saɓani wa junansu ka basu biyun nan ibn al-qasim shi ashabu din zai yi wahala kaga sun samu ittifaki akan abu daya to shine yana da wahala kwarai da gaske to al'awwalu shi wancan na farko ibn al-qasim hujjar shi ma uyinat alaihima abinda yasa nace sallar su bata inganta ba saboda a lokacin bata waje ba gare su ba bata zama fardo ainihin a kansu ba ci wadda aka yi matafi ko bawa zai iya yin sallan juma'a in kuma bai yi ba sai ya yi azahar kuma a shari'a bai yi zunubi ba ba su yi zunubi ba an gane to wannan neman ba an neme su da ita bane a matsayin fardo ainihin ita juma'a din ce tutun da ba farilla ba ce kai ma a shahabu ai baka yadda da cewa mai farilla ya bi mai nafila ba shi ma fahimta sake ne shi ma la'ashi hagu to tun da haka ne kenan yanzu in aka ce a'a shi matafiyin ne ya ba da jima'a kuma sauran mamun su bi shi kaga su suna farilla don jima'a farilla ce a kansu shi kuma yana bi to kaga kenan sallar su bata inganta ta shi da alayya ba ta da fulu dukkansu ana suranta ta da cewa nafila ce a wurinsu nafila ce yauwa saboda haka juma'a musahabi ce a wurin matafi juma'a musahabi ce a wurin bawa an gane amma mutanen gari fa farilla ce a kansu to wannan shine hujjar malam ibn al-qasim shi dalilin sa kenan shi kuma ashabu yace a aini ba can da ciro dalili na ba dalili na da aka ce da su ko su yi jima'a ko su yi azahar to kowace a lokacin wajibi ce sai dai in sun kai ɗayan kuma ɗayan ta isan ba ɗayan amma kamin bawa ya yi azahar ko jima'a to dukkaninsu su biyu dukkansu ma'ana da zai mutu bai ko ɗaya ba da gangan to za a yi mai azabar barin juma'a za a yi mai azaban barin azahar shi a wurin al'imamu a shahabu kenan amma kuma in ya riga ya ɗayan to kuma shi kenan ta isan masa tun da dama ba an ce ya zo da su ne gaba ɗaya ba ba cewa an kai ya yi juma'a kuma ya yi mi ya yi azahar ba cewa an kai ko ya yi juma'a ko ya azahar sai ce to wannan zaɓi ne na wajabci ba zaɓi ne na istihbabi ba shi ma la'ashi habu kenan eh saboda haka a fahimtar sa in kun yi baƙo ga gari za ku iya ba shi dama ya ba ku sallan juma'a da fatar an gane ba wai dan juma'a din tana nafila a wurinsa ba a farilla ce kamin ya yi farilla ce in ya riga ya kuma shi kenan azahar din ita ma ta faɗi in bai yi ba sai ya yi azahar to ba za a kama shi da lehin barin juma'a ba amma in bai kowace ba eh shi kuma ibn al-qasim kaga ɗayan ne za a kama shi da laifi ba su duka ba ko dai a kama shi da laifin barin juma'a ko laifin barin azahar to shine ne wa ashabun malan ashabu wajibatun bina'an shi ya ce a'a juma'a din nan wajiba ce a kansu akan bawa akan matafi to bina'an gini ala wujubil kulli saboda ya gina mas'alarsa ya gina fatawarsa kan cewa dukkaninsu din nan wajibi ce juma'a din wajibi ce a zahar din ma wajibi ce ibtida'an karon farko kamin yayi ɗayan kamin yayi juma'a ko azhar to dukkaninsu wajibai ne to shi kaga inda ya gina abin nan to amma za mu yi ta karanta a fikihu amma ba mu san dalili ba sai dai a ce ai an yi saɓani ai wasu sun ce ana yi ai wasu sun ce ba a yi amma menene dalilin saɓani menene hujjar waɗancan malaman da waɗancan da suka saba musu a sani ba to a wannan lokaci ba a kiran mutum masanin fikihu shi abin da a fikihu ko wanda a faƙihi wanda ya san hukunci kuma ya san inda an ka ciro hukuncin ya san dalilin hukuncin na ba ta gane ma ya za a tambaye ka a ce maka a ai a malikiya kaza kaza ai an samu saɓani a makaranta al'imamu malik dangane da bawa ko matafi an gane za a iya bin su jima'a ko ba za a iya bi ba a wasu ce za a bi mala ashabu wasu ce ba za a bi ba mala ibn al-qasim wanda shi mazhabarsa take aiki a nan wurin mu eh to shi yasa duk sauran littattafai da zaka karanta namu tun daga al-muqaddimatul izziya su askari su ashalul masalik aqrabul masalik su har zuwa al-muhtasar to zaka ga wannan ake kawowa an gane saboda malikiya din ta zo mana ta hanya almudawwana na fatar an gane to amma menene dalilin wannan maganar in ka san hukuncin amma baka san dalilin ba to lasta faqihan eh mutafaqihi ake kiran mai sun ya zamo faqihi a ko bai zama ba eh to ƙarshe mala ya ce wa mazhabul jumhuri amma mazhabin jumhuru na malamai akan ita wannan matsala hatumu wahidin cewa ɗayan ce wajiba ba duka ba su jumhuru na malamai sun tafi kan cewa jimu'a ɗin nan ko dai a ce ita ce wajibi ko a zahara amma ba zai a ce dukansu yawwa an gane ko? eh amma fa gairi mu'ayyanin wajabcin ko ba tare da an ayyana shi ba to shi ne ce fahuz bi shahidi wato ka yi riko da wannan shahid na hujja da zan kawo maka shi ne sun ka ce man tarakal jami'a la yu'aqam su jumhuru suka ce da zai bar su gaba daya to ba za a yi masa azaba ba illa alal wahidi sai da ɗayan so da haka in bawa bai yi azahar ba bai yi juma'a ba to ɗaya za a yi mai azaba ko dai a yi mai azabar barin juma'a ko azaban yawwa to haka wancan shi ma mai kafarar rantsuwa an cece da miskini goma miskini goma ko ko yi musu sutura ko yan tabawa to sai ƙi gaba ɗaya to ranar gobe kiyama za a yi mai azaban ɗaya ne ba duka uku ba jimhuru na malamai abinda suka tafi a kai kenan eh suka ce saboda zakal wajib wannan da an kai mai azaba saboda barin shi shi an wajibi a kansa kenan sauran mi a wajibi ba dan an ce su ma din wajibi ne to sai an me nan kawai malam yana karkata ne akan ra'ayin shi ibn al-qasim eh yana karkata zuwa gare shi cewa lallai shi dai ba wannan a in aka bi shi sallan juma'a to lallai ma musu sake eh haka shi ma matafi in an bi shi sallah to lallai a sake sallah saboda ɗaya ce ta zama wajibi a kansa ba su duka ba ko dai azhar ko juma'a ina fatar an gane yawwa to saboda haka a wajabcin ko ba ayyana ba da inda an ce azhar ce a wajibi gare shi kaga kenan ba zai yi juma'a ba inda kuma an ce juma'a ce a wajibi gare shi kuma da kenan yana iya ba da juma'a to shine gairin ba ayyanin din da ya ambata tumalan nan ya karkata ga mazhaba ta jumhuru amma mafi yawan malamai ko ba akan wannan suke ba sun tafi kan cewa a'a wato su maɗin dai za su iya bayarwa kuma dama ai batun cewa ma mai nafila mai farilla ba zai bi shi ba to kaga ai ba zance ne da an ka haɗu a kansa ba akwai saɓani wasu mazahib ba a kansa suke ba akwai nusus da suka tabbatar da cewa mai farilla yana ibin mai nafila a gane akwai dalilai da hujjoji da suka tabbatar da haka ko da ma ba a shiga cikin ita waccan matsalar ba don duka wannan suna kokarin su kauce ma wannan ka'ida ce tasu cewa ba a bin mai nafila ga wanda zai yi farilla a gane to akwai nusu da suka tabbatar da ana bi to kaga tun da ana bi shikenan za mu iya sa mata biya ba mu mi juma'a za mu iya sa bawa ya ba mu mi shikenan eh tun daga hadisu mu'az shahararre ya yi sallah wurin annabi sallallahu alaihi sallama ya koma ungosu kuma shine limami kuma a can wannan da ya da annabi farko ita ce farilla a kansa wadda zai yi da mutanen ungosu shi na fila ce a wurinsa su kuma farilla ce mi to ka gani to Allah ya zabu dace eh to hikimar wannan dai shine don a karantar da kai dalili da yadda kuma malamai suke saɓani ba wai haka kawai malamai za su yi saɓani da son zuciya ba kowa akwai inda ya riƙa kowa akwai hujjar da ya je makale a kanta ina ba ta gane in ka yi karatu za ka santa to wannan yana daga cikin hikimar shi wannan littafi ne zai mai da kai malami ne in dai ka tsaya ka kula ka ba shi himma ka fahimce shi to za ka zama faƙihi nan za mu kwana insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh